بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوة بير هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة مدينة نادى هكرة دبو ديادة دريه دود أربعين دهلو wanda ya zo daidai da goma ga watan sha biyu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyu. Wannan shi ne ɗinmu na hamsin da shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin La ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilati Sheikh Muhammad bin Sa'id ibn Raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin annaqidus famin wato abin da ke warware kalmar shahada na takwas wanda malam yi masa unwani da muzaharatul mushrikina wa muawanatuhum alal muslimina wato taimakawa kafirai mushrikai da kuma agaza musu da tallafa musu akan su galaba akan musulmi wannan kafirci ne mun yi bayani har muka zo kan ayat da take cikin suratul mumtahana da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة wanda wannan aya bayan mun gama bayani mun ɗauko sababin nuzul nata wato dalilin saukarta wanda muka ce wannan aya ta sauka ne akan wani sahabi da ake kiransa hatib ibn abi balta'ata wanda ya ainihin wato ba da sikirat ɗin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana shirin shiga garin makka a domin ya yaƙi mushrikan makka wanda ya yi wannan abu ne shi saboda yana so ya samu gudunmawar kafirai su kula masa da iyalansa da kuma dukiyarsa kada a far musu idan an zo wannan yaƙi a kuma abin da ya sa shi ya haka shi ba ba ƙuraishe ba ne so kuma kafiran ƙuraishawa suna da ƙabilanci idan dai kai ba nasu bane to za su iya far maka ko kuma su illata ka da haka sai yake ganin idan ya musu wannan to za su ɗaga mar kafa za su ainihin wato kau da kai daga dukiyar shi da iyalai shi so daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya tada sahabbai guda uku kamar yadda muka ji a cikin su akwai miqdad ibn abin ibn al-aswad da sayyidina ali da wanda daga cikin su ya tura su akan su bi hanya za su samu saƙon wasiƙa a gurin wata tsohuwa su karɓo wannan saƙon wannan sahabi yana faɗin cewa ga abin da ainihin wato ya faru to shi a take manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa an yafe masa wannan laifi da ya yi saboda ba laifi ne wanda yake da alaƙa da munafurci ba ina fata an fahimci wannan magana. ko kuma kafirci ba an masa uzuri na abin da ya sa ya yi wannan wannan dalilin ne ma ya sa sayyidina umar da ya yunkura zai kashe shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ai yana daga cikin waɗanda Allah ya riga ya musu gafara domin yana daga cikin wanda suka halarci yakin badar kuma ranar da aka yakin badar Allah ya kalli sahabbai ya ce ku aikata abin da kuka ga dama Allah ya yafe muku da haka ya ce wannan sahabi baya daga cikin waɗanda Allah zai wa azaba a ranar tashin alkiyama tuni musuluncinsa ya riga ya gabata babu abin da zai same shi jama'a an fahimci magana da kyau ko wannan dai duk wanda ke buƙatar ƙarin bayani sai ya duba a kasa mu na hamsin da biyar kasa ɗin da ya gabata mun yi bayani cikakke dangane da wannan gaba to shine a Allah maɗaukakin sarki yake cewa bayan da ya gama bayani dangane da wannan matsala sai yake cewa in yathqafukum yakunu lakum a'da'an idan kafirai suka samu galaba da nasara da rinjaye a kanku to za su zamanto muku abokan gaba wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu kuma za su shimfiɗa hannayensu da harsunansu gare ku da cutarwa sai Allah ya ce wa waddu law takfuruna sun mayi fata da godo da ƙoƙari da wato ganin sha'awar ina ma a ce kun kafurce wa Allah wa qala subhanahu Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kuffaru min ashabil qubur Allah madaukakin sarki ya sake faɗa a aya ta sha uku a dai cikin suratul mumtahana din Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani la ta tawallau qauman kar ku jibinci lamarin mutanen na mutanen da ghadiba Allahu alaihim Allah ya riga ya fushi da su Allah ya yi fushi da su ya fusata dangane da al'amarin su qad ya isu min al-akhira sun ɗauke tsammani daga samun rabo rahama na lahira na lahira rabon rahama na lahira kama ya isa kuffaru min ashabil qubur kamar yadda kafirai suka yanke tsammani daga waɗanda suke cikin kaburbura an gani malamai suka ce abinda wannan aya take nufi ya ayyuhal ladina amanu ai billahi wa rasulihi ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah kuka yi imani da manzon Allah لا تتخذوا الذين غضب الله عليهم بكفرهم ko likufrihim kar ku riki waɗanda Allah ya riga ya fushi da su saboda kafirai ne asdiqa wa akhilla kar ku rike su abokai kar ku rike su a matsayin wasu badadai ma'ana waɗanda suke na kusa da ku ku rike su abokan hulɗa abokan sirru abokan zama a hira da doguwar bayanai har ma da faɗin meye sirrin kanaka da kuma meye sirrin addininka karka riki kafiri a matsayin irin wannan abin mamaki da takaici za ka ga mutumin da yake musulmi ne amma ba shi da wanda ya yarda da su yake fasa musu komai nashi wallahi sai ka ga arna ne abokan hulɗa shi irin wannan hulɗa mai zurfi irin wannan abota mai hatsari wanda hatta a cikin musulmi 'yan uwanka ana so ka yi taka tsantsan da faɗa musu wasu sirrukanka za ka ga wani ba ma musulmai 'yan uwansa ba waɗanda ba musulmi ba yake faɗa wa sirrukan rayuwar shi waɗanda ba musulmai ba yake faɗa wa sirrin addinin shi tare da cewa tare da cewa mu musuluncinmu ba a ɓoye muke yin shi ba kuma ra'ayoyinmu na addini da irin abin da muka ƙudurce cewa shi muke so mu gudanar ba ma ɓoye shi yasa ko gari ka shiga ba waɗanda za ka ji suna addini ƙarar kowa yana jin me suke sai musulmi jama'a in za mu kira sallah ba ma yi a ɓoye haka ne ko ba haka ba eh in za a tada iƙama ba ma yi a ɓoye banda mu ya mu da muke nan wanda suke anguwar ma suna jin me muke yi haka ne ko ba haka ba in za mu yi wa'azi ko faɗakarwa ko karatu ba ma yi iya mu ya mu banda mu da muke nan muna kunnawa a lasfika kowa ya ji me muke yi amma don Allah ga yamun cocin da kasan ya kai coci wanda aka dasa masa lasfiku ake yin abun kowa yana jin me ake yi in ka ji sun saka wani abu kana ji to sai dai su saka maka waka ko kaɗe-kaɗe amma me suke yi da su da mabiyansu wanda suke zaune suke musu faɗakarwa ba za su yadda kusan me suke yi ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to tare da cewa mu addininmu ba a kudundune yake ba amma ana buƙatar wasu sirruka na abin da ya shafi addini da yadda addini zai ci gaba da yadda za a yaɗa musulunci to kar ya zamanto kana da wasu waɗanda ba musulmi ba wanda suke sanin me kake gudanarwa ko me kuke gudanarwa wannan ba daidai ba ne ko kuma ya zamanto ana cutar da addini ana ƙoƙarin taya za a kubutar da musulmi daga cutarwar da ake musu kai kuma ka je kana faɗa wa waɗanda ba musulmi ba to wannan duk yana daga cikin sakarci irin na wasu daga cikin musulmanmu wanda suke jan waɗanda ba musulmi ba a jiki suna faɗa musu duk sirrukan rayuwa za a ɗauki aiki ka ji cewa ga hanyar da za a bi a samu ka je kana faɗa waɗanda ba musulmi ba da dai shauran ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda suke kai tsaye akwai faɗuwa ga musulunci akwai nasara ga kafirci to baya halatta ka je kana hira da su kana faɗa musu amma Allah wani za ka ga cewa ba shi da abokan ma tattauna yadda za a yi wani abu na ci gaba wallahi sai arna ba ruwan shi da musulmi yan uwan shi Allah ya yi da haka yake cewa kar ku jibinci lamarin mutanen da Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da su, ya kuma ƙyamaci lamarinsu ga baki ɗaya, ai, ƙadi ya iso min tsawabin lahi fil akhira, sun riga da sun yanke tsammani daga samun ladan Ubangiji a lahira, kama ya isal kuffarul makaburuna, kamar yadda kafiran da aka danna su a kaburbura sun yanke tsammani min rahmatillahi fil akhira daga samun rahamar Allah a lahira hina shahadu haqiqatal amri lokacin da suka halarci haƙiƙanin lamari na gamuwa da Allah tuni sun yanke tsammani daga samun rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa alimu ilmal yaqin kuma sun sani sani na haƙiƙa annahum la nasiba lahum minha ba su da rabo a lahira din sun riga da sun yanke tsammani sun fita daga tunanin cewa za su samu wata rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala na fata an gane so kamar yadda suka yanke tsammani daga wannan to haka kuma kafirai a lahira suka yanke tsammani saboda haka karka haɗa kai da arna karka haɗa kai da munafukai duk wanda ka gane cewa ba addinin ku ɗaya ba ba tafarkin ku ɗaya ba ba layin ku ɗaya ba makomarku ba ɗaya ba ce ba allan da kuke bautawa ba ɗaya ba ne to akwai hulɗar da za ta iya haɗa ka da shi amma akwai hulɗoɗi da yawa wanda ba zai halatta su haɗa ka da shi ba la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinuna ina fata an fahimta so saboda haka Allah ya ja kunnan mu a gurare da dama kar ku yadda bitana malamai suka ce abinda ake nufi da bitana shine wanda ya sa ma kalmar ta zo da kalmar kamar albatan albatanu ana nufin ciki to da Allah ya tashi siffanta su sai ya ce kar ku rike su a matsayin bitana in aka ce bitana shine mutumin da duk abin da ke cikin cikinka ya sani duk wani sirrinka duk wani shigenka da fitanka ya sani Allah ya ce to kar ka ɗauki wanda kafiri ne amma ya san irin wannan tattare da kai la tattakhidhu bitanatan min dunikum wanda baya cikin ku kuma ya zama ya san komai naka kar ka yadda da wannan suna iya shiryo da kisan kai su kashe ka wallahi suna iya shiryo faduwarka da faduwar addininka su kada kai a abin da baka taba tsammani ba a abin da baka taba tsammani ba akwai wani yaro shi ne sakatare na lebo fati na garin nan ka duba dai lebo fati mun baka gane ba jam'iyyar fita obi to shi musulmi ne shi ne sakatare na garin nan wallahi tallahi ya ce babu yadda ba su yi ba a kan dan me ya sa fitar abin ma'ana jam'iyyar arne ɗan uwansu shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa a ce kuma yanzu sakatarinta na gombe musulmi ne ka duba ka gani suka dinga bi suna neman sai an sauke shi an saka arne ya ce wallahi babu yadda ba su yi ba akan lallai sai dai a cire shi a bai gagara haka suka haƙura suka rabu da shi wato wannan na faɗa muku ne don ku gane abin da kake rainawa ka ga dai Allah na tuba astaghfirullah ba a san dai me zai faru ba sai Allah amma mecece lebo fati ba ma a Gombe ba a ƙasar ma gaba ɗaya amma ka duba yadda suke bi suna neman ya za a yi a cire wannan a ɗora nasu saboda suna da focusin suna da tunani suna da hangen me zai je ya zo kai ne kake abu baka tunani baka nazari baka san me zai je ya zo ba ruwanka hauragiyar garinka kawai kake gabanka kake yi kawai amma su yanzu suna ganin abun fa zai iya kaiwa wani mataki ko ba a yanzu ba a gaba to ya za a ce kuma ba nasu bane yake jagorancin abu ban gane ko kun fahimce ni ba kai baka ɗauki abin a bakin komai ba balma ba ka saka su cikin layin waɗanda ma za a yi tunanin cin zaɓensu ko wani a makamancin haka amma su a hakan abin ya dame su suna neman ya za a yi ta wannan kaɗan kenan daga cikin tsarinsu da abin ɗinsu mu ne kawai muke rayuwa kara zube mutum ba da ajandar addini ba da ajandar makomarsa ba da ajandar al'ummarsa ba da ajandar me zai je ba ruwanmu mu ci mu sha mu kwanta mu bacci kawai bukatunmu sun takaitu akan bukatun cikinmu da jikinmu da lafiyarmu amma ya za a yi ina za a shiga ina za a fita ina za a faɗi ina za a tashi meye makomar mutanenmu meye makomar garinmu meye makomar ƙasarmu meye makomar al'ummarmu wallahi tallahi da yawa daga cikinmu ba wannan ne damuwarsu ba ka taɓa sai ya ce malam muna ta masara ya za a yi kuma mu zo abin da wanne za mu ji gaskiya ne ka yi ta masara ka yi ta masara ka yi ta masara amma mana wallahi wallahi wallahi sai mun dawo cikin taitayin mu fa Allah ya zamanto a rayuwarka kai addini bai dame ka ba makomar yadda al'ummarka da addininka za ta dawo babu abin da ya dame ka da wannan kawai yadda za ka ci ka sha da yadda za ka biya bukatunka shine kawai ajandarka Allah ya yi jama'a mun zo ƙarshen wannan babi kuma da ke mun jima mu taɓa waccan takarda tamu ba za mu koma kanta za mu rufe littafin insha Allah sati mai zuwa za mu shiga ƙarshen abin nan farkon babi na a na gaba a wannan muzakkira da take hannunmu wanda tana magana ne in dai ba a manta ba dangane da abin da ya shafi shirka da nau'o'inta a mun yi magana dangane da ishu na al'istisqa'u bin nujum wato neman Allah ya shayar da mutane ta hanyar taurari har muka zo magana dangane da matsala ta abin da ya shafi a gaibi in ban manta ba haka ne? za mu tashi alƙismu tsani ko? alƙismu tsani a shirku fil asma'i wa sifat nan za mu tashi? alƙismu tsani a kashi na biyu wanda in ba ku manta ba ismul awwal shine muka yi a shirku fil rububiyya shirka dangane da rububiyya wato mutum ya dinga jin cewa ayyukan da Allah yake yi kamar ba shi kaɗai yake yi ba kamar akwai masu taya shi ko masu agaza masa ko kuma masu tallafa masa to wannan shirka ne mun kawo maganganu dangane da wannan matsala ɗin to kashi na biyu shine al-ismu thani al-ismu thani ash-shirku fil asma'i was sifat shirka dangane da sunayen Allah da kuma siffofin shi malam yace wa huwa an yaj'ala an yaj'ala lillahi ta'ala mumathilan fi shay'in min as-sifati min al-asma'i aw as-sifat wato shine mutum ya sanya wa Allah wanda yake kama da shi cikin sunaye ko kuma siffofi aw yasifahu ta'ala yasifuhu ta'ala bi shay'in min sifati khalqihi ko kuma ya siffanta Allah da wani daga cikin siffofin halittun shi abinda wannan magana take nufi misali Allah yana ji ɗan adam ma yana ji jin Allah siffa ce ta Allah jin ɗan adam ma siffa ce ta ɗan adam to sai mutum ya siffanta Allah da cewa jinsa irin na ɗan adam ne ko kuma ya siffanta ɗan adam da cewa jin da ɗan adam yake yi irin jin Allah ne kowanne kai kayi shirka ko dai ka siffanta jin Allah da na ɗan adam ko ka siffanta jin ɗan adam da na Allah dukkansu shirka ne jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku ko gani ko wani abu daga cikin siffofin shi don haka sai malam ya ce faman samma ghairullahi bismin min asma'illahi ta'ala wanda duk ya sanya wa wani Allah wani suna na Allah duk wanda ya sanya wa wani Allah wani suna na Allah mu'taqidan ittisafa hadha al-makhluq bima dalla alayhi hadha al-ism mimma ikhtassa Allah ta'ala bihi kuma yana kudirce da cewa shi wannan mutumin da ya sanya masa sunan Allah ɗin yana siffanta shi da irin abin da wannan sunan na Allah yake ɓanta da shi Allah ɗin au wasafahu bi sifatin min sifatin lahi ta'ala ko kuma ya siffanta shi wannan ɗan adam ɗin ma'ana ya sanya mar sunan Allah kuma sai ya ce ganin irin abin da sunan na Allah ya ƙunsa shi ma wannan ɗan adam ɗin yana da irin wannan abin ko kuma ya siffanta shi wannan ɗan adam ɗin da wata siffa daga cikin siffofin Allah wanda yake ɓanta da shi alhasatu bihi wanda take ɓanta ga Allah fa huwa mushrikun fil asma'i was sifati wannan mushriki ne a cikin siffa da sunaye ba za ku gane ba sai na muku misali kamar haka misali daga cikin sunayen Allah akwai al'azizu mabuwayi ko to sai ka saka wa ɗanka azizu mabuwayi sai kuma kana jin cewa wannan sunan na al'azizu na Allah da ka saka wa wannan yaron irin yadda yake a gurin Allah haka yake a gurin wannan yaron naka ina fata kun fahimci magana to ka zama mushiriki ko kuma sai ka saka wa ɗanka ar-rahman sai kuma kana ganin irin siffar Allah ta rahama daidai take da wannan yaron da yake da suna ar-rahman shi ma yana da irin wannan siffar rahama din to ka zama mushriki ban gane ko kun fahimta ba shine ma'anar wannan jumlar gaba daya ka sanyawa wani mutum wani suna na Allah kuma sai ka dinga kudurcewa irin abin da wannan sunan na Allah yake da shi to shi ma irin wannan wannan yaron yana da shi to mutum ya zama mushriki ya yi shirka fil asma a shirku fil asma'i kenan na fata kun fahimta ko kuma ya siffanta ya siffanta yaron da wata siffa irin ta Allah kuma ya kudirta cewa wannan yaron yana kudirta ko yana dauke da irin kalar wannan siffar ta Allah to shikenan wannan mutumin ya zama mushriki domin yayi ashirku fil asma'i was sifati ban gane ko kun fahimce ni ba ashirku fil asma'i was sifati shi yasa muka ce idan za a saka wa yaro abdurrahman to kar a dinga kiransa rahamanu kai tsaye domin rahman sunan Allah ne ko arrahman sunan Allah ne sai dai a ce masa abdurrahman bawan arrahman waye arrahman din shi Allah shi bawan mai rahama ne kun gane magana na'am eh wasiyu eh eh ba eh mm gaskiya ne to kawai dai formular da muke faɗa na ga wani ya ɗaga hannu ta nan na'am wa alaikum salam abdul qadir na'am qadiri eh hadi mai shiryarwa kaga waye mai shiryarwa Allah amma tambayar shi ne alhadi yana daga cikin sunayen Allah yana daga ciki ba to shi kenan bai halatta a zai wa mutum hadi ba kai tsaye ina fata an fahimta wasu suna cewa idan an cire alifun da lamu aka ce hadi to ba zai iya ɗaukar na Allah ɗin ba har sai an ce alhadi na fata an fahimta amma in iya hadi ɗin ne wannan ba zai ɗauki ma'anar na Allah ɗin ba kamar yadda rahman kaga an cire alifun da lamu amma idan aka ce ar-rahman kai daga ji ka san Allah ake nufi to amma dan an ce rahman an cire alifun da lamu suka ce wannan ba matsala wasu haka ma wasu malamai haka suka ce na eh haka wasu malamai suka ce ba shi yasa nake maimaita cewa haka wasu malamai suka ce an gane magana da ke ko amma ni dai ni dai ko da malamai sun ce ya halatta ni ina kyamar in kira mutum rahaman kawai ko da sun halatta saboda babi ne na tauhidi yanzu nan sai kafarka ta zame wallahi na'am eh kamar a ce izawaka eh ko a ce bara'atu eh akwai wasu kurala rigiji gamji to kaga kaga wannan duk shirme ne wallahi gaskiya idza waqa kaga idza waqa fa rabin kalma ne ma don bata cika jumla bata ma cika jumla ba idza ma da ya zama idza waqa'a ko idza waqa'at to shi ma bai cika ma'ana ba domin ma'anan idza waqa'at idan ta afko to a ce sunan mace idan ta afko to in ta afko me zai faru kenan na fata an fahimta ko lantana ka gani ko bara'atu ko halace ka ha kai wallahi duk kun san me yake jawo irin wannan abu wallahi jahilci ne da rihin zuwa makaranta wallahi dandakalar jahilci duk shi yake jawo irin wannan abu yasa dole a dinga shiga makaranta wannan karatun da kake wa a sha ruwan tsuntsaye yau in ka ga dama ka zo gobe wallahi tallahi zaka mutu da jahilci in baka mai da hankalinka ba wallahi tallahi in dai ba za ka saka wa kanka tsari mutane suna da problem ya yadda kullun zai je ofis wannan kan ya tsara ba abin da zai hana shi zuwa ofis amma ko kasuwa amma wannan karatun ne in ya ga dama yana da lokaci ya zo in bai ga dama ba zai zo ba ban gane ko kun fahimce ni ba ya yadda kullun zai je rumfar kasuwar shi ya yadda amma wannan karatun sai ya ji ba da abin yi zai zo to in dai mutum wallahi a wannan tsarin zai tafi wallahi zai mutu da jahilci dolanka a cikin sati ka ware ko kwana ɗaya ne wanda wannan kwana ɗayan ba babu wani abin da zai sa ka fasa zuwa ka je ka koyi addininka ka tsara wa kanka wannan amma irin dandakalin jahilcin da mutane suke fama da shi kuma sun ƙi su yadda su yi wa kansu tsari na su ilmantu wallahi wallahi ba zai kai mutumin nasira ba wani abin idan ka ji mutane suna yi kai ba he an gaya ma ba ka san jahilci ne ja suke yin su wallahi kawai rashin karatu ne shine gaskiyar magana da suna karatu da ba za su aikata haka ba Allah ya sauwaƙe saboda haka wannan shine abin da yake nufi faman samma ghayr faman samma ghayrullahi ku ji maganar wanda di ya sanya wa wani Allah bismin min asma'illahi ta'ala ya sanya masa ɗaya daga cikin sunayen Allah mu'taqidan ittisafa hadhal makhluqi bima dalla alayhi hadhal ism sannan yana siffanta wannan dan adam din da abin da wannan sunan ke nunawa min makhtassallahu ta'ala bihi daga cikin abin da ya keɓanci Allah daga cikin ma'anar wannan suna, an wasafahu bi sifatin min sifatin lahi ta'ala, ko ya siffanta ɗan adam da wata siffa ta Allah, alhasatu bihi wanda ta keɓanci Allah ne kawai, fa huwa mushrikun fil asma'i was sifati. To wannan ya yi shirka a sunaye da kuma menene siffofi. Domin ya ɗauki ma'anar sunan ya danganta wa wannan dan adam din wanda kuma wannan ba daidai bane sai malam yace wa kadhalika man wasafa Allah ta'ala bi shay'in min sifatil makhluqina ka gani duk mutumin da ya siffanta Allah kuma da wani abu daga cikin siffofin halittu halitta ce ɗan adam ne tinkiya ce rago ne akuya ne jaki ne doki ne ɗaya daga cikin siffofin waɗannan halittun sai ka ɗauke su ka jingina wa Allah to nan ma ka yi shirka ba a jingina wa Allah siffofin ɗan adam haka kuma ba a jingina wa ɗan adam siffofin Allah kun gane maganar? ko da kwa kaga a zahiri kalmar ta zo ɗaya to ka sani dai ma'anarsu daban-daban ne misali kamar yadda na faɗa an ce Allah yana ji ai ɗan adam ma yana ji kaga da jin ɗan adam da jin Allah ai duk ji sunansu ko amma siffar jin Allah daban siffar jin ɗan adam daban to ko ka ji siffofin sunansu ya zo ɗaya to ka sani dai ba ma'anarsu ɗaya ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko so don haka ba a siffanta Allah da irin siffar ɗan adam haka ba a siffanta ɗan adam da irin siffar Allah to shine anan yake cewa wa kadhalika man wasafa Allah ta'ala haka nan duk mutumin da ya siffanta Allah bi shay'in min sifatil makhluqina da ɗaya daga cikin siffofin ababen halitta fahuwa mushrikun fi sifati wannan ma ya shirka a siffa domin ya ɗauki siffar ɗan adam ya danganta wa Allah jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku yanzu misali idan aka yi wa ɗan adam laifi yana ɗaukar fansa ko baya ɗaukar fansa Allah ma idan aka yi masa laifi yana ɗaukar fansa ko baya ɗauka to amma irin kalar ɗaukar fansar ɗan adam daidai take da ta Allah ba haka ba Allah ya ce falan ma asafunan taqamna minhum lokacin da suka fusata mu sai muka yi musu kamunga ma'ana muka kama su da irin laifin da suka yi mana muka mayar musu da martani kaga wannan ɗaukar mataki ne in an yi ba daidai ba to ɗan adam ma yana ɗaukar matakin aka yi masa ba daidai ba to kar ka yadda ka ɗauki mayar da martanin Allah in an masa ba daidai ba daidai yake da mayar da martanin ɗan adam in an masa ba daidai ba kar ka yadda ka ɗauki wannan amma dukkansu sunan su ɗaukar ne mataki kun gane magana da kyau ko a yanzu shikenan bari in baka misali ɗan ƙaramin yadda za ka gane duk ɗaukar matakin da za ka yi wa ɗan adam in ya ma ba daidai ba za ka jefa shi wuta kana ma da wutar to amma shi idan Allah ya tashi daga cikin nau'ukan ɗaukar matakinsa zai iya sa ɗan adam a ina kuma yana da wutar ashe kenan yadda za ku ɗauki matakin daban ko da dai sunan ɗaukar matakin dukansu guda ɗaya ne a suna jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko a duk yadda za ka ɗauki mataki akan ɗan adam za ka talauta shi ka hana shi samun arziki idan Allah ya ga damar ɗaukar mataki akan ɗan adam yana iya talauta shi ko ba zai iya talauta shi ba ashe kenan sunan ɗaukar matakin iri ɗaya ne amma ɗaukar matakin daban-daban ne diyan da za ka ɗau mataki a kan ɗan adam za ka iya hana shi haihuwa eh baka isa ba amma in Allah ya ga dama daga cikin nau'in ɗaukar mataki da zai wa ɗan adam in ba daidai ba sai ya hana shi haihuwa ya hana shi arziki ya hana shi ruwa ya hana shi abinci ya hana shi lafiyar jiki ya hana shi kaza ya hana shi kaza duk dan ya nuna masa cewa ya mar ba daidai bai dawo gare shi amma kai ka isa kai masa ɗaya daga cikin waɗannan to wannan shi ne don haka duk abin da aka ce siffa ce ta Allah babu inda suka yi kama da ta ɗan adam ko da kwa kaga ɗan adam yana da irin wannan siffar kima suna ne kawai ya zo ɗaya amma ma'anarsu daban-daban ne ina jin dai in dai kana kwakwalwa tana aiki dai na san ka fahimci inda aka dosa Allah ya samu dace to sai malam ya ce wa min suwari hadal ashirk daga cikin misalai na waɗannan shirkoki shine ashirku bi da'awa ilmin ghaib shine misali dan adam yayi da'awar sanin gaibu aw bi itiqadi anna ghayrullahi ta'ala ya'lamu al-ghaib ko kuma mutum ya kudurta cewa banda Allah to wani Allah ma ya san me ya san gaibu yace fa kullu ma lam yattali alaihi al-khalqu duk abin da ba a nuna wa halitta abin aka nuna musu ba walam ya alamu bihi kuma ba su san shi ba walam ya'lamu bihi bi ahadil hawa hawas al khams kuma ban san shi da ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyar da ake sanin su din nan ba fa huwa ilmul ghaibi to fa huwa min ilmil ghaibi wannan yana daga cikin ilmin ghaibi duk abin da baka san shi ba kuma ba za ka iya gane shi ta hanyar ɗaya daga cikin hanyoyi da ake gane abubuwa ba to wannan abin yana daga cikin menene ilmul gaibi waɗannan hanyoyi ne guda biyar waɗanda ake sanin abu da su shine na farko gani kaga abu na biyu menene ji na uku menene taɓawa na hudu menene shinshinawa na biyar menene ɗanɗanawa waɗannan su ne ahadul hawasil khams da ake sanin abu da su duk wani abu a duniya duk wani abu a duniya ko dai ka gan shi ko ka ji shi ko ka taɓa shi ko ka shinshina shi ko ka ɗanɗana shi babu na shi da jama'a to duk abin da baka san shi ta ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin guda biyar ba to wannan abin menene a gurinka gaibi ne don haka ka taɓa ganin aljanna ka taɓa jin aljanna ka taɓa taɓa aljanna ka taɓa shinshi na ƙanshin aljanna ka taɓa ɗanɗana abincin aljanna to aljanna a gurinka mecece gaibu ce kun fahimci maganar da kyau ku? duk abin da bai cika ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar ba to gaibu ne baka san shi ba baka san shi ba baka san shi ba baka san shi ba kar ka yadda kai da awar sani shi kun gane magana da kyau ko to shi Allah subhanahu wata'ala akwai abubuwan da to ita kanta gaibun kashi kashi ne fa dan za mu zo mu bayanin kuma nan gaba kaɗan akwai gaibun da da can gaibu ne yanzu ba gaibu ba ce da da farko gaibu ce amma yanzu ba menene ba ba gaibu ba ce ba daga baya Allah ya sanar da ko dai wasu halittunsa ko kuma ma kai da yanzu kake jina ko kake sauraro na don haka yanzu ta tashi daga gaibi amma cikakkiyar gaibi cikakkiyar gaibi ita ce gaibin da ta haɗa waɗannan abubuwan guda biyar da na ambata don haka hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai abin da yake gaibu ne a gurinsa akwai abin da ba gaibu bane misali annabi ya ga aljanna jama'a don haka shi annabi aljanna ba menene a gurinsa ba ba gaibu bace don Allah ya riga nuna mishi ita wuta annabi ya ganta domin ya faɗa a hadisi ya ce na leƙa wuta na ga mafi yawan mutanen da suke cikinta su ne suwa mata amma da ni da kai yanzu wuta mecece gaibu ne a gurinmu su don haka akwai abin da gaibu ne a gurin wani amma a gurin wani ba gaibu ba ne already tuni annabi ya santa ko an nuna masa ko wani a makamancin haka banda ganinta da ya a zahiri ya ganta a mafarki kuma wanda kuma mun sani mafarkin annabawa menene gaskiya ne da ni da kai ne in mun yi mafarkin aljanna sai dai mu ce Allah ya kai mu Allah ya tabbatar ina fata a fahimta mu ce Allah ya tabbatar Allah yadda ka nuna mana ita Allah ka sa hakan ne eh sai dai mu addu'a mu cika ta da addu'a da salati ga annabi amma shi annabi lalle in dai yayi mafarkin aljanna to ita ya gani babu maganan abin nan abugasu ahlami wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin babu wannan ina fata an fahimta so kuma akwai gaibin da Allah maɗaukakin sarki ya sanar da wasu daga cikin kamar yadda yake faɗa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan sai ce illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama qad an qad ablagu lisarat rabbihim wa hada bima ladayhim ko wa ahsa kulli shay'in adada to don haka kar mutum ya ruɗe in dai waɗannan abubuwan guda biyar ba su cika akan abu ba to wannan abin gaibu ne don haka ba mu taɓa ganin wuta ba mu taɓa taɓa ta ba mu taɓa jin ta ba mu taɓa ɗanɗana ta ba mu taɓa shinshina ta ba haka aljanna haka duk wani abu na gaibi baka san shi ba sai dai ka yi imani da shi to shi fa'idar wato yarda da gaibi ita ce take nuna cikakken imanin mutum baka ga abu ba baka ji shi ba amma an baka labarinsa ka yarda yasa da Allah ya tahi farkon suratul baqara yace alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi yace hudan lil muttaqina su waye al muttaqina sai Allah yace alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum su ne waɗanda suka yi imani da gaibi me ya gaibin wuta gaibi ce aljanna gaibi ne Allahn kansa gaibu ne ko ba haka bane yawwa ma'ana ba mu taɓa ganin sa ba amma mun yi ne imani da shi ko akwai wanda ya taba ganin Allah ba wanda ya taba ganin Allah don haka Allah gaibu ne a gurinka amma ka yi imani da gaibi gaibi buyarsa na fata an fahimci magana akwai shi mun yadda da akwai shi amma kuma ba mu taba ganin sa ba don haka da wuta mun yadda akwai ta ba mu taba ganin ta ba aljanna mun yadda akwai ta ba mu taba ganin ta ba to wannan yardar ita ne ta mai da kai mu'mini shi kuma wancan da ya ki yadda shi rashin yadda shi ya mai da shi kahiri don haka kahiri na wallah an gane magana da kyau ko yawwa kahiri na wallahi don haka sai ke cewa a shirku bi da'awa ilmil gai wato mutum ya yi shirka ta hanyar da'awar sanin gaibi aw bi itiqadi anna ghayra Allah ta'ala ya'lamu al-ghaiba ko kuma mutum ya kudurta cewa wani Allah ya san gaibi duka wannan kafirci ne fa kullu ma lam yattali alayhi al-khalq wa lam ya'lamu bihi bi ahad al-hawas al-khams fa huwa min ilmi al-ghaibi haka duk abin da dan adam bai san shi ba bai taba ganin sa ba kuma bai taba sanin sa ta hanyoyi guda biyar nan da muka faɗa ba yana daga cikin ilimin menene kama kala ta'ala Allah yace qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah man fi samawati wal ardil ghaiba illa Allah haka ayat take haka ta zo a cikin suratul nan qul la ya'lam Allah ya ce ka sani ka ce musu la ya'lam ba wanda ya san man fil ardi man fi samawati wanda suke sammai wal ardi da kasai al ghaiba duk cikin su ba wanda ya san gaibu illa man illallahu sai Allah subhanahu wa ta'ala jama'a kun fahimci magana a sammai da kasai duka ba wanda ya san gaibu sai waye sai Allah kaga nan an yi kankat kenan karkada gab kenan in ji hausawa duka ba wanda ya san gaibu sai Allah wa qala jalla sha'anuhu Allah ya sake cewa innamal ghaibu lillah cikin suratu yunus sani dai gaibu tana gurin waye sanin gaibu yasa bahaushe da ya tahi samfarerar fassara da yau wannan ayar sai ce sanin gaibu sai Allah eh sanin gaibu sai Allah wannan maganar haka take Allah ya saka wa bahaushe eh wataran kuma ya kwaba eh wataran ya fassara daidai wataran ya kwafsa Allah ya sauwaje da haka innamal ghaibu lillah sanin gaibu sai Allah kawai ka bata wannan fasara wa qala subhanahu Allah ya sake cewa wa indahu mafatihul ghaibi a gurin sa mabudan gaibi suke a yo kenan da Allah in Allah ya ga dama sai ya bawa wani mabudin ko sai ya bude sai ya gani tunda a gurin sa me suke mabudan suke makullan gaibu a hannun Allah suke in ya so sai ya sanar da kai wani abu wanda yake na gaibi ne kamar yadda ya sanar da manzan Allah aljanna ya sanar da manzan Allah wuta na fata an fahimta da shauran wasu abubuwa da annabi ya sani wanda shi annabi ba gaibi bane a gurinsa to kamar yadda na faɗa akwai gaibin da za ka iya sani Allah ya ga dama ya sanar da kai daga cikin in kai manzo ne ko annabi ne amma akwai abin da kuma ko annabin ko manzo ba ba zai sani yanzu misali abin da zai faru gobe wa ya san shi ba wanda ya san shi sai wanda Allah ya tsinkayar na fata an fahimci magana yasa za mu zo kan ayar da annabi da kansa yake cewa ka ce musu ban san gaibu ba yake cewa walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma masaniya su da a ce na san gaibi da na yawaita ayyukan alheri sama da yadda nake yi ma'ana abin da annabi ke nuna mana shine duk yadda ya kokarin nan da a ce ya san hakikanin hukunce hukuncen Allah gaba daya Allah ya sanar da shi komai nasa to da ya wuce abin da muka san yayi wannan sai yake nuna mana akwai abin da Allah ya sanar da annabi akwai abin da Allah bai sanar da wa ba da annabi annabi yace da na san komai to da abin da zan yi da ya wuce wanda kuka ga nayi din nan a hakan yadda mu muka muke ganin kokarin annabi Muhammad yace wallahi da na san cikakken gaibu na Allah da ba zan tsiya a iya wannan kokarin ba yace sannan kuma ma masaniya su'u da mummunan abu bai same ni ba jama'a annabi ya je yaƙi ma an ci shi da yaƙi an yi haka ko ba ya haka ba ma'ana da ya san za a ci shi da yaƙi zai je ba zai je ba ko kuma zai tattali da tanadin da ba zai yadda a ci shi da mai ba yaƙi ba annabi ya je wa'azi an jefe shi har haƙorinsa suka karye jini ya ɓata gaban rigar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama duk bai san wannan abin zai same shi ba shi yasa kai tsaye kana iya cewa annabi bai san gaibu ba bai san gaibu ba to in ka ce bai san gaibu ba ire-iren waɗannan gaibi buyar muke magana in kuma ka ce annabi ya san gaibi to daga ranar kuma da annabi ya santa to ta tashi daga menene daga gaibi domin asalin gaibu ya santa shi kadai ya santa ba wanda ya santa sai da haka in dai ta bulla zuwa ga wanda daga cikin halittun Allah annabi ne ko manzo to ta tashi daga menene kuma ta tashi daga gaibi ban gane ko kun gane ba hakikanin gaibi ta asali ba wanda ya santa sai waye shikenan kawai ka rike wannan daga ranar da aka ce wanda daga cikin halittu annabi ne ko manzo Allah ya tsinka yadda hito ta tashi daga gaibi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko Allah ya shiryar da to shine yake cewa a wa indahu mafatihul ghaib a gurin sa mu dan gaibi suke la ya alamuha illa huwa ba wanda ya san su sai shi waƙala linabiyihi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa wa annabinsa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul a'raf yace qul la amliku li nafsi naf'an wala darra kace musu wallahi bana iya mallakawa kaina amfani ko cutarwa illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama a yanzu da annabi ya san gaibi ai kaga da zai ta jawo wa kansa amfani ne ba zai jawo wa kansa wani abu na cutuwa ba amma da ke bai sani ba sai abin da Allah ya kaddara zai same shi walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san gaibi lastakthartu min alkhairi da na yawaita alkhairi da yawa shine magana da muka faɗa ɗazu wa ma masani su kuma da wani mummunan abu bai mai ba bai same ni ba jama'a kun fahimci magana da kyau ko وقال نبيه أيضا صلى الله عليه وسلم يا ساكي فتاوى النبي أتكين سورة الأنعام آية تهمس يتي قل لا أقول لكم عندي كذائن كذائن كذائن الله كتي مس والله ني بنتي مكو تسكوكين الله سنا هنونا با كاغني domin idan annabi ya ce taskokin Allah suna hannun shi to fa wannan ya nuna komai na Allah annabi ya sani wanda kuma al'amarin nan ba haka yake ba to fa waɗanda suke cewa annabi ya san gaibi wannan ma'ana suke nufi suna nufin duk wani abu da ya shafi Allah annabi ya san shi jama'a haka magana take ba haka take ba ma'ana annabi bai san komai na Allah ba domin idan aka ce annabi duk abin da ya shafi Allah gaba ɗaya to kun san mataki na ƙarshe abin da zai faru to annabi zai dawo shi ma wani Allah ne daban ah to me ya shaura ai allantakar Allah ita ce dama sanin abubuwan da ba wanda ya san su sai shi wannan yana daga cikin nau'i na me na allantakar Allah gaibu na daga cikin allantakar ubangiji to in aka ce kuma duk abubuwan Allah akwai wanda shi ma san komai ah sun zama su biyu kenan ban gane ko kun fahimce ni ba sun zama su biyu kenan to ka ji ko fasirru sirrul khalqi ko qabla khiyanatihi ta ta to saboda haka babu maganar cewa annabi ya san gaibi wannan shine gaskiyar magana jama'a ayoyin da duk suka zo suka yi magana akan gaibu gashi nan wasu mun ji su da sauransu ba su zo suka nuna mana annabi ya san wani abu na gaibi ba sai dai Allah in ya ga dama yakan tsinkayar da shi wani abu kuma daga lokacin da ya tsinkayar da shi to shikenan wannan abun ya tashi daga wannan gaibin da muke magana a kai jama'a kun gane to shine to yine yake cewa qul la aqulu lakum inni khaza'inullah ka ce musu ni ba zan ce muku taskokin Allah suna hannuna ba wala a'lamul ghaiba kuma ni ban san gaibu ba ina fata an fahimta sai malam yace famanid da'a an ahadan min al-khalqi dan haka duk wanda ya da'awar cewa wanda daga cikin halittu ya alamul ghaiba ya san gaibu faqad waqa'a fi shirkil akbari wannan ya fada cikin shirka mafi girma al-mukhrij min al-milla wanda take fitar da mutum daga tafarkin addinin Allah li'anna fi dhalika ad-di'a musharakatu Allah ta'ala fi sifatin min sifatihi al-khassatu bihi domin cewa wani ya san gaibu to ɗaya ne daga cikin siffofin Allah da aka yi musharaka da Allah da wannan mutumin na fata kun gane siffa ce ta Allah sanin menene sanin gaibu to in aka ce wani ɗan adam ko wata halitta ma ta san gaibu to an ɗauki siffar Allah an danganta wannan mutumin ko to shikenan daga nan kuma shirka ta shigo ciki wahiya ilmul gaibi shine ilmin gaibi da Allah yake da shi wa min amsalati shirki bi da'awa ilmil ghaib kuma daga cikin misalai na da'awar ilimin gaibi na farko i'tiqadu anna al-anbiya'a aw ba'd al-awliya'i was salihin ya'lamuna al-ghaib mutun ya kudurta cewa lalle annabawa ko kuma wasu shashin manzanni da salihai sun san gaibu wa hadha al-i'tiqadu yujadu inda ghulatir rafida wa sufiya samun haka cewa annabawa sun san gaibi da kuma wa manzanni da salihai to an samu wannan ya fi yawa ta ɓangaren rawafi ‘yan shi'a wa sufiya da kuma sufaye su ne suka fi ƙudurta cewa annabawa sun san me sun san gaibu walidhalika don haka tajiduhum yastaghithuna bil anbiya'i was salihina za ga daga cikin aƙidunsu da kuma al'amuransu suna neman gudunmawa da agaji daga gurin salihan bayi da menene da annabawa an gane ko almayyiti na wanda suka riga suka rasu wa hum ya'buduna an quburihim suna zuwa har gaban kaburburan su suna bauta musu ina fata an fahimta wa yad'una ba'd al ahya'i suna barin wasu ainihin wato suna kiran wasu rayayyu wa hum ghaibuna anhum alhalin ba sa kusa da su sai kaga mutum ya zo yana ta kiran shehu tijjani duk wannan yana daga cikin ma'anar shehu tijjani ya san gaibu don haka yana da taskar Allah a hannun shi don haka duk abin da yake bukata shehu zai iya bashi shi ne abin da ya saka haka suna ta kwada musu kira suna roƙonsu kai kai ta mamaki ya ba za su kira Allah ba to ai siffofin Allah ne suka ɗauka suka danganta waɗannan shehunan to tunda sun danganta musu siffofin Allah da haka suna ganin hatta aikin da Allah zai iya yi su ma za su yi ba ka jin maganganun su malam eh ba ka ji maganganunsu su dinga nuna maka kan cewa shehun nan babu abin da ba za ka samu ta gurinsa ba duk abin da ɗan adam ke gadara za ka samu ka ji mutum yana ce maka kai ka tsaya wai wata sallah mu tuntuni mun wuce sallah wata sallar ka ta banza wallahi haka suke faɗa su tuni sun wuce sallah yauwa to kagan sun wuce sallah sai wuta yau za ka tsaya kana ɓata lokaci wai kana ta sallah ka zo kawai ga halara zo ka shiga halara haba mana to kawai ba wani abu bane ire-iren waɗannan siffofin ne na Allah suka danganta wa shekunansu to tunda sun danganta musu suna ganin duk abin da suke bukata za su samu a gurinsu shine kawai da haka ba su ɗauki Allah a bakin komai ba su ɗauki ibada a bakin komai ba saboda suna ganin shehunansu suna da komai saboda su ma wasu ƙananan alloli ne wa ya taƙiduna annahum jami'an a ya'lamuna menene bihalihim ko yawwa kuma suna kudurta da cewa duka shehunan nan sun san halin da suke ciki wa annahum yusammuna yasma'una kalamahum kuma suna ji a jikinsu cewa shehunan nan duk suna jin maganganun da suke yi yanzu da Allah wannan karatun da muke yi duk duniya in ban da mu da muke nan da wanda za su je mu a social media da wanda za su je mu nan gaba a kaset wa zai ji wannan abin in ban da waɗannan sai Allah haka ne ko ba haka ba to su yanzu a gurinsu hatta magana da kake shehunan da suke kwance a kaburburansu duk suna jin ka duk suna ji da haka duk abin da ka faɗa na bukata sun ji kuma za su biya ma ita to kaga dan Allah wannan siffar ta waye ne siffar Allah ce wa haza kulluhu shirkun akbar mukhrijun min milla wannan duka malam yace shirka ce babba kuma tana fitar da mutum daga menene daga ainihin wato tafarkin addinin Allah to an nuna min lokaci dan haka zamu dakata anan sati mai zuwa idan muka taba littafi sai mu taba alkuhanatu annan ban gane mai kuwa rubuta mana ne zai mai ga wani yana tambaya ya ce to tunda mun ce duk abin da ba a samu fahimtarsa da saninsa ta hanyar abubuwa guda biyar ɗin nan ba a gaibu ne to yanzu annabi ma gaibu ne a gurinmu eh gaskiya ne annabi gaibu ne a gurinmu tunda ba mu san shi ba mu taɓa ganinsa ba amma mun yi imani da labarbarunsa da abin da ya zo da shi a cikin alkur'ani na fata kun fahimci magana haka abin yake kar ka ji tsoron faɗa an gane magana da kyau ko yadda aljanna baka ganta ba gaibu ne duk abin da baka ganshi ba baka taɓa ganin sa ba gaibu ne amma abin da ake magana shine kayi imani da shi shikenan kayi imani da shi magana ta ƙare manzon Allah ya zo mun yi imani ya zo amma da ni da kai ba wanda ya ganshi amma mun samu labarinsa kuma mun yi imani da haka ba shikenan ba wanda suka gan shi kuma annabi ba gaibu bane a gurin sun gan shi sun yi mushahada da shi sun zauna da shi sun yi hulɗa da shi sun yi imani da shi jama'a kun fahimci magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu na to ina ga zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko kuma karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته